هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مود أزمي شابير na watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya yi daidai da shida watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya. A jiya mun kwana a aya aya ta tara yau kuma za mu aya ta goma yau kuma za mu tashi daga aya na goma sha ɗaya a cikin suratu Ali Imran suratul Nisa'i na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصين بتوصون أو يوصين بها أو دين وبنجي تبارك من بعد وصية يوصي بها أو دين أنا أبنجي تبارك وتعالى a farko dai wa'annan ayoyi guda biyun nan da ɗaya na ƙarshe na uku na suratu duk suna cikin suratun nisa wa'annan guda biyu da yanzu aka karanta da kuma aya ta ƙarshe a cikin suratun nisa su ne sun tattara ilimin gado gabaki ɗaya a cikinsu ilmul miras baya fita a cikin aya ukun nan to ilmul miras abinda ake nufi da shi wato ilimi ne wanda ya kunshi abun da wanda ya mutu zai bari dokiyan da wanda ya mutu zai bari yaya za a yi da ita me za a yi da ita mene hukuncin Allah a cikinta
kuma waye ne zai yi gado in mutum ya mutu mutanen anguwa ne ga baki daya za su yi gado a'a yan uwan shi ne musulmai ne kadai a'a ko wanda ba musulmai masu waye ne to in sufa me ne rabon su a cikin gado sannan ya za za su yi su raba wannan shine abin da ake nufi da shi ilmul miras wannan kuma babu karambanin kowa a cikinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya raba kayansa wato ayoyin nan sabab nuzul na wayannan ayoyin akwai sa'ad ibn rabi' daya ne daga cikin sahabban manzon Allah wanda yayi yakin Uhud tare da shi kuma ya samu shahada bayan ya mutu da ɗan lokaci kaɗan sai matarsa ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce masa gashi fa dan uwan mijina gashi wayannan mata biyun nan yace sun ce tace mishi wayannan yaran Sa'ad ibn Rabi' da baban su ya mutu tare da kai a ghazwat Uhud sai yayan shi ko kanin sa dan uwansa ya dauki dukiyar nan gabaki daya tara ya tafi da bai bar wa 'yan matan nan komai ba kuma an sani 'yan mata a lokacin a zamanin can in ba ta da wani abu ba a barta da wani dukiya ba auren ta ma zai zama matsala sai sun duba wanda tana da ɗan arziki sa'an nan za a zo aure ta amma wanda ba ta da komi babu ma wanda zai kawo labarin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta zo ta gaya mishi wasu sun ce sai da manzon Allah ya yi rabiya sa'an nan ayan ta sauka don ta tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasu kuma sun ce ta sauka manzon Allah sai ya rabiya sai ya gaya mutane ga hukuncin da ubangiji ya yi akan gadon nan to ubangiji me yayi shi sa'd ibn rabi ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu da matarsa da kuma dan uwansa hukuncin da manzon Allah yayi yace to shikenan a raba wannan matan ta ɗauki kashi ɗaya a cikin takwas ita matar shi da ya bari mata su ɗauki kashi biyu a raba gadon kashi uku sai su ɗauki kashi biyu sulusai wannan nasu sauran shi ɗan uwansa ya ɗauka to anan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayan nan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana muku wasiya ko umarni da yin adalci akan yaranku ƴaƴan da kuka haifa to menene adalcin da ubangiji yake faɗa lizzakari mislu hazzil unsayin ɗa namiji yana da rabon mata biyu in an raba gado abin da za a ba mata biyu shine rabon namiji ɗaya. To, nan aulat abin da ake nufi da ‘ya'ya a nan, shin idan mutum ya mutu, yaransa gaba ɗaya ne za su yi kowane yaro ne nashi an ce shi ne ya haife shi zai yi gado ko kuma akwai wasu sharuɗa da musulunci ya aje su da zai iya hana yaro ma ya yi gado. to gaskiya akwai sharuɗan nan shine wanda sahibul rahbiya yake cewa wa yamna'u ash-shakhsu min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa ash-shakku kal yaqini wato a cikin dalilai uku ko ɗanka ne idan yayi shirka yayi ridda bare gaje ka ba idan addinin ku ya bambanta kai musulmi shi kirista ko shi arne kafiri bare gaje ka ba shi kafiri shi musulmi kai kafiri kai uban ba ka gaje shi ba sun ce to kaga ɗaya kafiri wanda ya ridda an fitar da shi a cikin su summa wa qatlun ɗa da ya kashe ubansa zai gaje shi shi ma an cire shi a gado summa riqqun ɗa da wanda akwai ba a kyanta shi ba mamar shi masalan baiwa ce shi kuma akwai baiwa akan ba a kyanta su ba suna nan tafiya ba aurenta aka yi ba kaga ba a kyanta ba nan ma shi ma ba yi gadon ba an cire a cikin aya mutum uku ko ba a cire ba to wannan ba kowane yaro bane wanda sharuɗa uku nan ba su shafe shi ba zai yi gado amma wayannan sharuɗa uku nan sun same shi to ba yi gado ba a nan to wanda ubangiji yana wasiya a kansu wanda wayannan sharuɗa uku nan ba su shafe su ba suna da me rabin su lizzakari mislu hazzil unsayayin wa da namiji yana da rabon mata biyu فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك to idan mutum ya mutu idan sun kasance mata ne fiye da biyu to suna da me suna da biyu biyun uku za a raba gado kashi uku gida uku suna da gida biyu gida ɗaya ba nasu ba fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak anan malamai sun yi magana to an ce fa ubangiji yayi magana akan ɗaya fa in kanat wahidatun falahan nisf idan ta kasance ya guda tana da rabin dukiyan wanda ya mutu ya bar mata idan 'yan mata sama da biyu suna da biyun uku sulusai to idan guda biyu fa mene hukuncinsu ra'ayi wanda mafi yawan malamin al'umma suna kan shi wato biyun ma hukuncinsu hukuncin uku hudu biyar ga baki daya domin malamai wanda sun ba karfafa wannan hujjan sun ce manzon Allah ya yi hukunci da shi a cikin wa'a'an Sa'ad ibn Rabi ya ba guda biyu ya ba su sulusai sa'annan ubangiji kuma a ayatul kalala a can ƙarshen sura yace me yake cewa yasalunaka an ha yasalunaka qul la yuftikum fil kalala in imra'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarakahu wa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tasnatayn falahuma as-sulusan mimma tarak tunda dai ubangiji ya ba ƴan uwa mata ma sulusan to ai sun fi cancanta su ƴaƴa wanda aka haifa su samu sulusan ɗinnan. wannan su ne hujjansu kuma wannan shi ne ra'ayi mafi rinjaye na manyan malamai duk mazahib hudu sun yi hukunci da shi to idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata biyu ko kuma fiye da biyu me rabonsu sulusan za su ɗauki biyun uku za a raba gado kashi uku su ɗauki biyu ɗayan sai su bar wa in kanat wahidatun falan idan guda ɗaya ne ya barta to tana da rabi idan ta kasance ya guda ce falahannis tana da rabin gado wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad to ma marigayin wanda ya mutu idan ya bar iyaye menene hukuncin iyaye idan ya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wani abawaihi wa iyayen wanda ya mutu a da kulli wahidin minhu masudusu min masarak wa kowane ɗaya a cikinsu kashi ɗayan shida za a bashi to anan kafin mu ci gaba da ayan akwai matsala akan uba iyaye uba da uwa a ka'idan gado mutum ko ya mutu ya bar mamansa da babansa bai bar kowa tare da su ba ba shi da 'ya'ya ko ya mutu ya bar maman shi da baban shi da kuma ya bar su tare da a'a tare da su misali ya bar yaro guda ko kuma yara da mata da yawa ko kuma ya mace guda ɗaya duka hukunci zai bambanta to idan uba ya mutu ya bar mace ne kadai ya bar wato wannan mutum ya mutu ya bar mamansa da babansa da yara maza da mata a da yawa ko kuma namiji ɗaya ne a ce duk hukuncinsa ɗaya ne a nan. To nan kasancewa akwai farware ɗa namiji ko kuma maza da mata a tare, kaga nan zai kasance baba yana da ɗayan shida. Mama tana da ɗayan shida, sauran za a raba wa yara da matan nan lizzakari mislu hazzin ɗin saye. To idan ya mutu ya bar ƴa mace guda ɗaya, sa'an nan ya bar mama da baba, a nan mene hukunci? Hukuncin za a bawa matar, ya bar matan shi, ya bar baban shi da mamarsa, ko ba haka ba? To, a nan, in ya bar maman shi da baban shi da amace ɗaya, amace za a ba ta rabi, ko ba haka ba? Shi uban shi matar mamar za a bata sudus kashi ɗayan shida sauran gabaki ɗaya zai zama na baba sauran gabaki ɗaya zai zama na mahaifin ne zai gaje shi domin to an yi ikhtilafi a nan malamai sun yi ikhtilafi akan abu uku idan mutum ya mutu kamar yadda muka faɗa yanzu akwai far waris amma far mu'annas kuma ya bar mace da ya bar mace da wannan ko matar shi ko mijinsa ko ko ko mace ta bar mijinta an sani idan namiji ne idan mutum ya mutu ya bar matarsa matar idan yana da wanda ya da- ya- zai yi gado me take da shi tana da ro- robo'i tunda dai akwai farware na sumuni in dai akwai waris farwaris tana da sumun idan babu ne tana da rubu to malama anan ai an yi ikhtilafi yaya gadon maman zai kasance dama an ce idan akwai farwaris maman tana da sumuni idan akwai farwaris maman tana da sudus baban ma yana da sudus ko ba haka ba to ba a yi maganan mace da miji a aya ba a can gaba ana maganan in uwa maza ne amma ba a yi maganan mata da miji ba to malamai sun yi ikhtilafi abin da za ta ɗauka mace a nan dama an ce idan babu ita za idan babu farwaris matar mamar za ta ɗauki sumun ko ba haka ba sulus sulus ne ko ba haka mama za ta ɗauki sulus za ta ɗauki kashi uku za a raba gado kashi uku ta ɗauki kashi ɗaya to idan mutum fa ya mutu ya bar maman mace ne ta mutu ta bar maman da mijinta yaya za a raba gadon shin har yanzu uwan tana da inci ta ɗauki sudus ɗin a cikin ainihin gadon ko ko za a cire rabon matan a bata sa'an nan abin da ya rage shi ne sulus nashi za a ba wa uwa nan an yi ikhtilafi a cikin sa ikhtilafin da aka yi jamhurul ulama ga baki daya sun ce sulusal baqi kashi ɗayan uku na abin da ya rage bayan an cire haƙƙin mace ko haƙƙin namiji maza ko mace ko namiji sa'an nan za a ba ta sulusul baqi wannan shine ra'ayin abubakar yana kan shi umar yana kan shi usman yana kan shi qauli ɗaya daga ali yana kan shi malik yana kan shi ash-shafi'i yana kan shi ahmad yana kan shi ah, abi hanifa yana kan shi duk sun yi ittifaqi za ta ɗauki sulusul baqi bayan an cire haƙƙin mace na Aha. laha mujibi kaga idan akwai mace idan a wannan to in dai akwai a a to wasu sun ce a'a sun ce aku za a bambanta tsakanin matsalan nan zai yi bambanci tsakanin mace mutum ya mutu ya bar matansa ko namiji ne ya mutu ya bar mace ne ta bar mijinta da kuma mama da baba wannan kauli daya ba na jamhur ba kauli daya ba na jamhur ba sun ce a aya ba ta bambanta ba maman tana da sulus akan ra'su tarika abin da mamaci ya mutu ga baki daya a cikin shi za a raba su kashi uku sa'annan za a dauki sulus a danka wa maman a bata shine nata to in an yi wa maman haka in har uban yana nan kenan farabon maman ya fi na baba wannan kuma bai yi daidai ba hukuncin nan bai daidai ba haka to ra'ayi mafi rinjaye za a bata a cikin ne sulus albaqi ne daga tarika sulus albaqi shine za a ba iyayen wannan hukunci ɗaya to sai mu zo na gaban ayan sai me tace
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد wa mahaifan shi li kulli wahidin kowane ɗaya a cikin su yana da sudus kashi ɗayan shida za a ba wa iyayen min ma taraka daga cikin abun da mamacin ya bari in kana lahu walad idan ya kasance yana da abun da ya bari na ƴaƴa yaro guda ne ko iya yara da mata ne ko kuma mace kadai ita din ma hukuncin ta zai zo irin haka din ne gaba kida baban akwai ta'sir zai dauka abin da ya rage da da ta'sir sai ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma yana cewa فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث fa in lam yakul lahu waladun to wanda ya mutu bashi da ɗa ya bar uwa da uba ne kawai yace anan maman za a ba ta kashi ɗayan uku an yi shiru ba faɗi na bakin ba domin baban anan ya zama asif abinda ya rage za a tattara a ba baban mahaifin zai ɗauka. To, فإن, na'am,
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين To a nan kaga babu ɗafa, babu ɗa wanda aka haifa, amma maman tana da sulusi ɗayan uku, uban zai ɗauki sauran, amma sai an ce a'a fa wane wanda ya mutun nan fa akwai ‘yan uwansa suna nan, guda ɗaya ne, da yawa ne, mata ne ko maza ne, ashe suna nan me za a yi a nan ubangiji ya ce fali ummi sudud a nan sai wa'annan za su ɓata wa mamar sha'ani su ba in ga ba za su yi gado ba ba za a ba su ba ba za a ba su amma kasancewarsu suna nan sai a saukar da maman ba za a ba ta sulus ba za a ba ta sulusi kashi ɗayan shida malamai sun ce to mene hikimar Allah a cikin wannan lamarin an ce hikima domin wa'annan yaran mijinta ne kuma mijinta ne shine zai musu aure kuma shine zai ciyar da su fahuwa aula don haka maman kuma ko ta dauka ma za ta zauna da shi watakila sai wanda tana so za ta dan cire ta bashi to an ce bari a kwace a nan a bata sudus sauran a hada wa uban sai ya dauka ya tafi da shi an mayar da ita akan sudus anan na'am من بعد وصية يوصي بها أو دين bayan za a zartar da wada wasiya wanda ya bari ko kuma biyan bashi آباء dagiga daga sannan to anan wasiya da bashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kuma a nassin ayan wasiya ta riga bashi wanne ne za a gabatar za a gabatar da biyan bashi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da biyan bashi to sai malamai anan sun ce haƙƙin mutum da zai mutu ya bari dukiyan da wanda zai mutu ya bari akwai haƙƙi guda hudu a cikinta haƙƙi na farko sun ce haƙƙin wanda ya mutu farkon abin da ya kamata a duba haƙƙin wanda ya mutu mutum ya mutu farkon abin da za a duba yana da alkafani za a ɗauka a siya alkafanin nan mishi kaga shi ne haƙƙi na farko shi wanda haiwan sa'an nan kuma haƙƙi na bashi haƙƙin bashi kuma ya kasu kashi biyu akwai haƙƙi na Allah kuma akwai haƙƙi na mutane haƙƙi na Allah shine a ce mutum dukiyansa ta kai lokacin zaka kuma shi yana nan da rai bai cire wannan zakan ba ya ɗan ja kwana sa'an nan ya mutu bai cire zakan nan ba yaya za a yi za a cire zakan ko za a bari sun ce akwai haƙƙin Allah a cikinsa dole za a cire kuɗin zakar nan a cire shi sa'an nan haƙƙi na uku shine wasiya a haƙƙi na uku shine haƙƙi bashin bashin mutane bashi na mutane idan za a duba waye ne yana bin sa bashi wane yana bin sa bashi wane yana bin sa bashi sai a tattara bashin da ake bin sa a san jumlar shi nawa sai a ɗauka a biya bashi haƙƙi uku sun fita sai haƙƙi na hudu na ƙarshe shine idan wasiya amma wasiya akwai sharaɗi a kanta sharaɗin wasiya shine ne lalle fa idan wasiyan nan bata wuce sulusin tarika ba wannan wannan sharaɗi na ɗaya sharaɗi na biyu lalle wannan wasiyan nan bai yi ta ba don ya musguna wa yaran ko matan ba wasiyan da zai ya musguna wa mata ya ce kai matan nan za su gaji abu da a ba su sumun bari kawai wannan yaro na kaza na bashi gida kaza ko dukiya kaza wannan kaza na bashi kaza duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wasiyata li warisin amma hadisin akwai magana akan shi to anan za a duba wasiyan nan idan bai yi wasiya ta mugunta ba sa'an nan kuma babu bashi a kansa sa'an nan haƙƙinsa a cire masa da haƙƙin Ubangiji tabaraka wa ta'ala an cire sa'an nan abin da ya bari za a raba wa masu gado daidai yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa za a yi musu. To, su waye ne masu gado banda wannan uba wanda wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambace su a cikin ayan nan. Shin, akwai wasu masu gadon ko babu su? Masu gado. akwai su don masu gado jumlansu a cikin maza mutum goma ne a cikin mata kuma mutum bakwai ba sahibin rabi yake cewa walwari suna minar rijali ashira aha asma'uhum ma'dudatun mushtahira al-ibn wa ibn al-ibn mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلى عليه بالأب فافهم آه وابن الأخ المدلى عليه بالأب أها ما هيك شاء بيت وابن الأخ المدلى عليه بالأب فافهم مقالا ليس بالمكذب بالمكذب آه آه ثم والأم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز لذي الإيجاز والتنبيه سأنكم ينشئ والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء وإن ننسوني مزاق دا قوم وإن ذا سيقادوا a mata so mutum bakwai walwari satu minan nisa'i sab'a sab'i lam yu'ti unsa ghayrahunna shar'i البنت وبنت الابن وبنت الابن وام مشفقه وزوجه وجده ومعتقه ko ba haka ba ya ce wa wal'uktu min ayin jihati kanat fa hazihi iddatuhunna banat wa'annan su ne to akwai wanda ayoyin nan sun ambace su kuma akwai wanda ayoyi wannan ayoyin nan ba su ambace su ba wa'annan a takaice mutum goma sha bakwai din nan su ne masu yin gado amma mutum biyar idan sun haɗu a cikin su za su rufe wa kowa gado uwa da uba mata da miji da yara wayannan idan sun haɗu kowa ya haƙura idan sun haɗu waje ɗaya to babu wanda yake da bashi su kaɗai mutum biyar ɗinnan za su raba gado su tafi da ita shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana bayani a can yace min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn bayan wasiya da ya bari za a zakkas ko kuma bashi a kansa wanda za a biya sa'annan za a biya yace aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu naf'a ayyuhum aqrabu lakum naf'a aba'ukum iyayenku wa abna'ukum kuma yaranku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku sani bane waye ne a cikin su mafi amfana a gare ku Ya'yan ne su ne mafi amfana a gare ku a iyayen ne mafi amfana a gare ku babu wanda ya sani to tun da dai ubangiji yayi wannan kaso ya raba ya ba iyaye gashi ya ba da yaran ma kuma gashi wannan shine mafi alkhairi abunda Allah yayi wato mafi alkhairi a cikin su kuma wanda shine amfani bayan kun mutu amfanin sa zai ishe ku zai zai zai zai je muku ko da addu'a ibn salih ya lahu ko iyaye an ce al abu ko ba ake al abu salih yarfa'u in ab ibnahu li manzilatihi inda rabbih yawm al qiyamah uba salihi zai iya ɗaga ɗansa ranar kiyama a mawa manzilan da shi uban yake kanta hakan nan kuma ɗa salihi zai iya ɗaga ubansa a manzilan da shi yake cikinta gobe ranar kiyama to ni ko kai ko duk wanda muke nan a duniya ba mu san waye ne mafi amfani wa mu ba don haka rabon da ubangiji tabaraka wata wannan magana an ce an faɗe ta domin laraba suna surutu suna ce aya yara ƙanana za a ba su dukiya alhali mu ne masu aiki mu ne masu shan wahala in yaƙi mu ne za mu tashi mata za a bar su don haka shine ubangiji yace a ba ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a wannan kason da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi shine daidai kuma shine alkhairi a gare ku ko kuma ba ku san waye ne mafi alkhairi a gare ku ba a cikin iyaye da da da a'a na fariyatan min Allah to wannan wato rabiya ne daga ubangiji fariza anan wato bara iya ce farilla ne rabiyan gaskiya ne daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ban san dai ko malamin mu Hausawa suna da wata kalma daban ba amma haka ne sakamakon mafi zoton min Allah, inna Allah kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance mafi sani waye ne a cikin iyayen ko ‘ya'yan mafi amfani Allah ne mafi sani inna Allah kana ya kasance aliman hakima kuma mai hikima a cikin kason da ya yi mukun nan.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد تو أنا كما أن داو كم مزا واتو منين ربم مجي in matansa ta mutu ko kuma menene rabon mace idan mijinta ya mutu ko menene rabon su idan ɗayansu yana da a'a shin kason zai zama ɗaya ne rabin rabiyan za ta zama daidai ne ko kuma akwai bambanci shine ubangiji yana mana bayani a ce yana nan yana ce wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna wato kuna da rabin abunda matayenku matanku suka bari idan ba su da far waris ba su da a'a
نعم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما فرطن من بعد وصية يوصين بها أو دين to idan mace ne ta mutu ta bar ‘ya'ya da miji to ya ce fa in kana lahunna waladun idan sun kasance suna da yaro ko suna da ‘ya'ya falakumun rubu'u ko ba haka ba min ma tarakna kuna da kashi kuna da wannan rubu kashi ɗayan hudu ko za a raba hudu kuna da kashi ɗayan hudu a cikin abun da matan ku suka bari idan suna da ba su da ƴaƴa kuna da rabi za a raba kashi biyu a ba mijin rabi idan ko suna da ƴaƴa fa to naka rubu ne za a raba gida hudu a baka gida ɗaya sai sauran kuma ba naka ba ka dauki sauran a duba kuma baqiyatul warasa wanda za a ba su na'am من بعد وصية يوصين بها أو دين a nan ma za a duba bayan bara a ba da bara a zartar da wannan hukunci ba sai an cire wa sai an cire bashin bashin sai an biya bashin da yake kanta da kuma wasiyar da ta bari sai an zartar da ita ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد hakan nan kuma idan suna da rubu'i suna da rubu'i ah walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad hakan nan kuma su matan idan kun mutu kun bar su kuma kuna da baku da da, da- da- da- wanda zai gaje ku suna da ɗayan hudu za a ba su ko ita ɗaya ne ko kuma kabar mata biyu ko kabar mata uku ko kabar mata hudu duk za a tara su a ba su kashi ɗayan hudu idan baka da wato farwaris wanda zai gaje ka baka da a ɗa ko ya wanda za su gaje ka za a ba su kashi ɗayan hudu na'am فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم Haka من nan kuma بعد وصية hakan nan kuma idan kana da ɗa ka mutu ka bar mata mata ko mace ɗaya ko mata da yawa har zuwa hudu kuma kana da wanda zai gaje ka to rabon matan nan ko guda ɗaya ko so duka rabon su sumuni ne za a ɗauki ɗayan kashi ɗayan takwas za a ba su su je su raba sauran kuma sai a raba wa sauran magadan na'am مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين mimma taraktum daga abin da kuka bari na gado min ba'di wasiyatin bayan wasiya to suna biha wata wasiyan da za ku yi wasiki da ita au dainin ko kuma ci- da- wannan bashi akan ku to bara a yi wannan bara a azartar da wannan hukuncin ba baki daya na gadon nan sai an duba wasiya kuma an duba gato gado za a ba gabatar da gado sa'annan za a zo a zartar da wasiya sa'annan a raba wa magada na'am a za a yi bashi da farko za a ba da bashi da farko sa'annan za a zo a zartar da wasiya sa'annan kuma a raba za a gabatar da bashi na'am وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس
to to fa in kana fa in wa in kana rajulun yurasu kalalatan to idan ya kasance namiji ne namiji da ya mutu yurasu kalala za a gaje shi kalala kalala kuma mutum ne ma'ananta mutum ne wanda zai mutu bai bar far waris ba bai bar asal ba sai yan uwa ko ba haka ba yawa yan uwa ko maza ko mata in ya bar su shine gadon sa yadda za a yi shi yurasu kalalatan walahu akhun aw ukhtun yana da dan uwa a na a imra'atun ko mace ita ma ta mutu bata bar wanda zai gaje ta ba kuma bata bar iyaye ba sai ɗan uwa eh ko namiji ko mace anan shine nufin ubangiji anan idan ya mutu sai ya bar ɗan uwa to anan ɗan uwa wasu irin ɗan uwa ne anan ayan wannan ayan tana magana a ɗan uwan shi ɗan uwan shi ta gefen mamarsa ikhwatu lil um anan ayan anan ayan tana nan nufin al ikhwatu lil um ayan karshen sura kuma tana nufin al ikhwatu jami'an lil abi da kuma an ce lil ummi da yake wa'ancan za su rufe ikhwatu lil abi ko eh, lil ummi ko eh akhl lil ummi da da samun al ikhwa lil abi da al ummi suna da gado al akhu lil um ah al akhu lil ummi a can gaba Eh, a idan mutum ya mutu misali a nan ayan nan wannan aya a nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan ikhwatu lil ummi idan mutum za a gaje shi mutum ya mutu ya bar yan uwansa babu wanda zai gashe shi babu far waris babu asil waris ya mutu kawai ya bar yan uwansa ta gefen mamansa menene hukuncin ubangiji a ciki ubangiji ya ce ahul a ukun namiji ne ko mace ya bari fali kulli wahidin minhum sudus fa kowane daya a cikin su za a dauki sudusi dayan shida na gado za a danka mishi a bashi ɗan uwan shi na gefen maman shi fa in kanu aksara min zalika fahum shuraka'u fi thuluthi to idan sun kasance maza da mata ne aksara min zalika sun fi wannan yawa suna nan da yawa ba daya ba ba biyu ba biyu uku hudu da yawa yake fahum shuraka'u fi thuluthi gabaki daya za a hada su za su raba sulusin firka gado za a raba gado kashi uku sai a ba su kashi ɗayan uku za a ba su su raba shi نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار bayan wasiyan da zai bari yayi wasiya da ita ko kuma bashi wanda ba mai cutarwa min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin ghayra mudar kuma ba bashi ba wato ghayra mudar wanda ba bare bare cutar ba baya cutarwa wato idan kaman wasiya anan yayi wasiya kamar yadda muka faɗa ya bar wasiya fiye da sulus bara a zartar da wannan ba فمن خاف من موس جنفا او يسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه idan mutum ne yana son dan shi misali yana son da yana son da daya daga cikin da sauran ƴaƴan shi sai ce wannan yaron nan yayi mun hidima sosai ina son shi da ya zo mutuwa sai ya ga maimakon ya samu daidai da sauran ya ce a ni na bashi abu kaza na bashi abu kaza na bashi abu kaza yayi wannan don sauran yaran ba sa jin maganarsa to idan an zo za a yi rabiyan gadon bara a yi aiki da wannan wasiya ba don ubangiji yace faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi idan ka ji tsoron cutarwa ko kuma wani sabo a cikin wasici da wanda ya mutu ya bari kai gyara to baka da laifi a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala to dan haka bara aiki da ita ba shine ghaira mudarrin din anan ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce umarni ne daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wallahu alimul halim lalle Allah masani ne kuma halimun mai hakuri ne kuma mai na mai tausayin bayinsa ne na na na من دين غير مضار سو أنا الدين غير مضار عندنا مسألة خلافية الدين غير غير المضار الغير المربح الدين غير غير غير مضار واتو to a hausa din me zan ce mishi ne wannan eh eh ai akwai taqdim da ta'khir ne a cikin ayan nan eh akwai taqdim wa ta'khir ne alwasiya ko kuma dain a cikin guda biyun nan wanda bashi misali yanzu an bar bashi ba yadda za a yi in akwai bashi a ce bara a biya ba don magada bara su samu wani abu ba a'a ko ma bara a samu komi ba idan gado yana nan akwai bashi za a ɗau bashi a bayar da shi a ce musu ku tafi ku yi tawakkuli ga ubangiji ba ku da rabo na'am ku yi hakuri kawai za a gaya musu amma in wasiya ne to wasiya kuma ba lalle bane za a zartar da ita in za ta cuci magadan na wasiya akramaka Allah ba ma jin muryanka eh Gal da? Eh. A'a za a ce a'a za a biya bashi ne mun faɗa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci da cire bashi da farko ya cire bashi ya biya sa'an nan an duba wasiya ya gabatar da bashi akan wasiya domin bashi yana nan akan wuyan kowa la la yazalu al-mar'u yus'alu alayhi hatta yuqda anhu eh amma wasiya na eh eh eh wasiyan ne ghaira mudar in wasiyan ne akwai cutarwa a cikinta to wannan bara a yi hukunci da ta ba akramakallah mutum ne eh A mu ba mu gane tambayan ka ba akramaka Allah. Eh? Eh. Lil wasiyyati ghayra mudarrin lil wasiyyati shine nace ma an qaddama a cikin ayan الوصية على في سياق الآية قدمت الوصية على الدين وإنما في تنفيذ المهمة يقدم الدين على الوصية إن كانت الوصية مضرة فلا يعمل بها وصية إن تاكسا كما يتوتر واني براء أي أيكي لإتوا نعم والله عليم حليم للي ألا دي ميسني كما ميجين كما يتوسيين باينسا نعم تلك حدود الله to wayannan hukunce-kunce da an fa- an faɗe su anan wannan za a bashi sumuni wannan za a bashi sudusi wayannan za a bashi sudusai wannan za a bashi rubu'i wannan za a bashi kaza wannan zai zama asibi ne zai jira sai ya samu za a bashi wayannan iyakokin ubangiji tabaraka wa ta'ala iyakokin Allah ne da ya zana su tilka hududullah ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه duk wanda zai ƙetare dokokin ubangiji na tilka hududullah ومن ومن يطع الله ورسوله نعم.
ندخله جنات to duk wanda zai bi ubangiji zai yi ta'a akan dokokin da ya aje shi ya aje su yudkhilhu ko yudkhilhu jannatin ubangiji zai bashi gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu suna gudana a karkashin sa karkashin ta aha خالدين suna فيها masu dawwama a cikin ta وذلك الفوز العظيم wannan shine wato riba mai girma ko a- ko wannan shine rabo wannan shine rabo mai girma rabo na waye rabo wanda ya zartar da wannan wasiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya bi dokokin ubangiji wanda ya bi dokokin ubangiji da iyakokin shi da ya zana su wanda ya bi su to lalle ya rabauta ya samu rabo mai girma daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya ki bi fa wa man ya'si Allah wa rasulahu to duk wanda yake bin dokoki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala da da kuma yake bin manzansa sallallahu alaihi wa sallama wa ya ta'adda hududahu kuma ya ƙetare dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala yudkhilhu ko nudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai saka shi wuta ko kuma zai bi mishi sakamako da wuta khalidan fiha zai kasance madawwama ne a cikin wannan wutan nan bara a cire shi ba walahu azabun muhin sa'an ne yana da azaba na wulakanci azaba wanda za- na wulakantuwa wanda zai gamu da azaba na wulakantuwa gobe ranar kiyama wato zai samu wani kaskanci da bai taba haduwa da shi ba a cikin rayuwarsa ta duniya na'am واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما wallati yatina alfahishata min nisaikum wannan kuma hukunci ne kafin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da hukunci na zina wa wanda ba mafsani ba bulala ɗari da kuma wanda suna da aure idan sun yi zina kuma za a yi musu rajmu kafin a yi musu hukunci nan shine ubangiji yana yayi bayanin hukuncin da da ake yi ana kansa yake wallati yatina alfahishata min nisaikum waɗanda suna aikata alfahsha wato zina daga cikin matayenku fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku shaidar da mu- masu shaida hudu a kansu ku kira masu shaida hudu ku ce musu ga wace ta yi zina kowa ne ya yi zamanin ana magana akan mata ne wace ta yi zina mutum hudu su shaida idan sun shaida shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut ku tsare su a gidaje har mutuwa ta zo musu ta same su wato mace daga tayi zina za a kama su shaida hudu su shaida a cin cewa wacce tayi zina sa'annan sai a tsare ta a gida a kulle ta ko har mutuwa ya same ta ko kuma ubangiji a nan malamai sun ce au yaj'al Allahu lahunna sabila ita ce ayatul hukm wanda ta zo a cikin suratul nuri don ubangiji ya samo musu wata mit- mafita zuwa ubangiji ya samo wata mafita mafitan shine bulala ɗari ko kuma wa musali kuma rajmun za a yi mishi na'am واللذان ياتيانها منكم فآذوهما nan kuma wanda suke aikata alfahsha daga cikin ku wato anan alfahsha abin da aka rufi malamai sun yi sabani wasu can sun ce zina wasu sun ce aikin loko liwafi waɗanda suka aikata zina ko liwafi a cikin ku mazan wasu sun ce ko yara ƙanana ne sun yi zina ko kuma mace ne wanda ta yi zina da miji an kama su tana da wani ne wanda tana zuwa wani kwarto ne a gefe wanda tana zuwa tana kwartonki da shi ko kuma wani da wani namiji da namiji ne sun yi liwatsi ubangiji anan yana ce hukuncinsa a kansu fa'azuhuma wato a nan abin da ake nufi da azuhuma wato a kutunta musu rayuwar nan a dame su da bulala da zagi da musgunawa har su zo su gane cewa wato wato al'umma ta kamace su ta kame su ba ta ganin musu wani mutunci har su ji da wannan a zukatansu shine anan fa azuhuma bi jaldi aw bi darbi aw ghairihi aw bi shatmi fa in taba wa aslaha to idan sun tuba kuma sun kyautata wa aslaha sun tuba wa ubangiji sun san abin da suka yi nan ba daidai ba bayan damun nan da aka yi musu wa aslaha kuma sun kyautata halin su halayen su sai Allah ya ce fa a'ridu anhuma sai ku kyale su anan bai kamata ba kuma a zage su da laifin da ya wuce anan i'rab an tansuhum wa la tadhkuru lahum aibahum al-madi an ta'ridu anhum ku yi kaman ba su yi batun da dai sun tuba man taba taba Allahu alaihi na'am fa'ridu anhuma inna Allah kana tawwabar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai karban gafara ne ga bayinsa kuma mai jin kai ne rahiman wa bayinsa na'am tunda dai shi Allah ya gafarta musu kuma ya rahimce su ya bar su ya ji kansu ai ya kamata ku wanda kuna tare da su kuma ku yi hakuri tun da zai sun tuba kada a musguna musu a yafe su a bar su su ma ƴan uwanku ne a cikin ku suna tafiya amma wannan hukuncin nan yaushe ne kafin duk hukuncin suratul nur ya sauka wannan hukunci mansukh ne na'am إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب lalle hakikanin tauba tauba na gaskiya tauba wanda karɓaɓɓiya a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala tauba a wurin Allah ita ce tauba wato tuban lillazina ya'maluna sayyi'ati tauban wato waɗanda ya'maluna su'a waɗanda suke aikata miyagun ayyuka bi jahalatin a cikin rashin sani waɗanda suke aikata miyagun ayyuka a cikin rashin sani wa'annan su ne idan sun tuba ubangiji zai karɓi tubansu wato wa'annan ita ce tuba da ubangiji tabaraka wa ta'ala yana so bayinta bayinsa su yi summa yatubuna min qarib sa'annan su tuba nan kusa ba wai su bari har idan mutuwa ta zo musu sai wani ya tabbata yayi wani rashin lafiya misali a ce malamai sun yi mishi biya misali mai sauki misali a ce mutum yana ta alfasha yana ta zina a ce ka bari ka bari ya ki bari sai wani rashin lafiya ya kama shi wannan rashin lafiya da ya kama shi an je wurin likita likita ya ce kai gaskiya wannan fa azzakarin nan sai an yanka shi babu yadda za a yi an yanka shi bayan an yanka sai ya zo ya ce shi ya tuba eh to kaga nan tuban nan wani wace iri ne ya san babu hujja da nan gaba zai wani aikata wannan fasikancin na ayita to kaga wannan tuban shin nan ba ta da ba ta da abun duba a cikinta na ba ta da mahalli wannan tuban ba ta da mahalli don abin da zai je ya yi da shi dan dalilin sa yana zuwa yana askanci ya zama babu ko ya ce zai yi ma bare iya ba to kaga shine summa yatubuna min qarib kafin lokaci kafin wato wato da aikata wannan zunubin da suka yi a cikin rashin sani da tuban su lokaci ne na kusa kuma da niyya ne za su yi tuba to tuban kuma malamai sun yi mata sharuɗa wanda an san su gabaki daya annadamu ala ma fata wa niyyatu ala alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrati wa an yuqli'a an al ma'siyati fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha da sauransu wayannan sharuɗa na tuban nan to a nan lokacin idan mutum yayi wannan tuban wannan tuban karbabbiya ce ubangiji zai karbi wannan tuban kuma ya saka mishi amma idan har wata illa ta zo daban ne ta hana shi kuma yace yayi tuba to anan kuma tuban bara a karbe ta ba to
فأولئك يتوب الله عليهم to wanda sun yi aikata laifi a cikin rashin sani kuma sun tuba a lokaci na kusa wa'annan ubangiji zai gafarta musu zai karbi tuban su وكان الله عليما حكيما lalle Allah ya kasance masani ne da irin tuban nan da suka yi sun yi ta da niyya ne kuma tuban gaske ne ko ko tuban muzuru ne Allah ya san wannan hakiman na'am وليست التوبة hakima kuma mai hikima ne a cikin lamarinsa na'am
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون يعملون السيئات حتى إذا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كما توبا بتكسن شيبا ووند سنا أيكة ذنوبي سنا أيكة مياغم أيكا ليس بري توبا با حتى إذا حضر أحدهم الموت سيدا متوى تازو مسا ومتوى تاريخ يسا sai ya ce ƙala inni tubtul ana sai ya ce a ni kan lalle ya ce ni kan yanzu ni na tuba hakika yanzu na tuba wato misalin aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tuqbalu tawbatu ahadukum ma lam yughargir tuban ɗayan ku za a karɓe ta in har bai zo wani fitar numfashinsa na ƙarshe ba ƙarƙara ɗin da ake ce a'a makokaro ɗin ba wannan bane ga baki ɗaya to hatta karkara ko karkara to nan gargara kan kuma karkara na kafin mutuwa eh bankaki ha barkakin mutuwa to to barkakin mutuwa wato shine ba to anan ubangiji tabaraka wa ta'ala misali mutum ne ya tabbata ɗari bisa ɗari ya san kansa ya yi zalunci ya ci haƙƙin wannan ya kashe wannan ya yi zina ya yi fasikanci sai gashi nan a cikin asibiti bayan asibiti doktoci a cikin ilimi haka sun ce mishi gaskiya kai da samun lafiya babu nan gaba babu babu lafi babu babu shi ma kuma ya ga alamun mutuwa a kansa sai a lokacin ya ce shi ya tuba ko kuma tuba irin ta fir'auna da barkakin mutuwa ko kuma mutuwa numfashi ya zo makokarin shi ya zo zai fita na karshe kamar na fir'auna qala la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin to idan irin wannan ne a cikin wannan halin ne mutum yayi tuba to Allah bare karbi tubansa ba me yasa malamai sun yi ikhtilafi akwai hadisi uku daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ɗayan yace shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum fa ya mutu wato ya tuba da wuni ɗaya da rana ɗaya kafin wannan nashi Allah zai gafarta mishi kenan fa yana nuna wannan hadisin nan cewa idan ya mutu fa saura wuni ɗaya ne ba a gafarta mishi ba ɗayan ya ce a'a shi fa ya ji manzon Allah yana cewa idan mutum ya tuba kafin mutuwansa da wuni ɗaya babu komi a kansa Allah zai gafarta mishi tuba zai gafarta zai karbi tubansa ɗayan kuma yace a'a shi fa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa idan mutum ya tuba da kuma akan lokaci kankani ne wanda bai kai bai zo karkara ba amma tsakanin shi da mutuwa akwai dan lokaci kaɗan awa ɗaya mutum manzon ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa to sabani a cikin fahimtar wannan shine malamai sun ce a shin karkaran ne ana nufin har karkara domin a gaskiya idan mutum fa ya zo karkara babu ma lokacin tuba a lokacin babu idan har karkara da gaske an zo barkaki ko wannan abun da kuke kiran nan har ya zo wannan mutum anan lokacin mutum baya cikin hayyacinsa shikenan bara iya ma ce tuba to in har a zuciyansa to wannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine kadai ya sani ba lalle bane za a gaya mana shi anan ba to abun da ake nufi anan kana cikin hankalinka daidai kuma ka san ka yi tunani ne ka ce duk abin da kake aikatawa lalle wannan abun akwai zunubi a cikinsa wannan abun idan har haka mutuwa ta same ka ubangiji ba zai gafarta maka ba wannan tunanin ya zo maka sai kai tunanin nan sai kai tuba to malamai sun ce idan kai wannan tuban nan ko bayan shi ne ka mutu Allah zai karfi tubanka ba ka da wata masaniya cewa za ka mutu kai ma kuma baka ga alamun mutuwa ba kuma wani rashin lafiya ne sosai ya dame ka ba idan ka tuba Allah zai karbi tubanka ai akwai hadisi na wannan da ya zo ya ce yana neman tuba ya kashe mutum tasa'in da tara wannan kisa isra'iliya din nan kaga da ya faɗi ya je zai tuba bai samu malamin da zai bashi zai bashi sharuɗin tuba ma a gaban shi ya faɗi ya tuba ya mutu kuma an kirga wato wuri da inda zai je wa tuba da kuma inda ya bari wanda ya fi kusa shine za a nasaba shi a wurin kuma an samu nasabansa ta zo ga wurin da ya nufa don tuban sai Allah kuma ya gafarta mishi an ce mala'ikun rahama su ɗauke shi to lalle malamai sun ce idan a wannan halin ne mutum ya tuba lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala zai gafarta mishi zunubansa kuma zai bashi gidan aljanna to idan mutum ya bari har alamun nan da aka faɗa sun tabbata a kan shi to ba shi ba to ba shine ubangiji yana cewa walallazina yamutuna wa hum kuffar yace kuma ba ba wanda ba waɗanda za su mutu alhalin za su mutu mutuwa zai riske su suna cikin kafirci wannan malamai sun fassara wannan ayan akan ranar alkiyama idan ranar kiyama mutum ya zo ya ga azaban Allah sai ya ce a na tuba ya ubangiji na tuba ko kamar yadda ni duniya zan aikata aikata aiki na alkhairi da sauransu to wanda ya mutu a cikin kafirci ko ubangiji tabaraka wa ta'ala lalle ba zai gafarta mishi ba الدواوين ثلاث الشرك لا يغفره الله تبارك الشرك ubangiji bare gafarta shi ba sa'annan kuma haƙi na ubangiji ubangiji zai iya gafarta maka na sallah ka bari ko haka da kuma haƙi na mutane kuma ubangiji bare gafarta ba to kaga shirka shine wanda ya mutu a cikin kafirci kan wanda ya mutu a kan shirka ne ko ba haka ba to wannan babu wanda zai gafarta mishi sai abin da Allah ya yi da shi ranar kiyama nusus dai na sunna da qur'ani ta tabbatar shi dan wuta ne kuma wanda zai dawama a cikin ta Allah kuma da bawansa abin da zai yi da shi shine mafi sani na'am da shi أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما wa'incan mun tanada musu azaba mai tsanani waɗanda ba su bi dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ko sun mutu a kafirci ko kuma sun mutu sai da mutuwa ta zo musu da ire-irensu Ubangiji ya ce ula'ika waɗancan mun tanada musu lalle azaba mai tsanani gobe ranar kiyama. Masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shiga baki daya abinda muka yi kuskure a cikinsa kuma Allah ya gafarta mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin